alhamdulillah wasalatu wasalamu ala rasulillah yan uwan musulmi muna godiya ga Allah subhanahu wata'ala mai kowa mai komai shine wanda ya hada mu a wannan rana ta alhamis wanda yau goma sha shida ga watan biyar hijiran manzo alaihi salatu wasalam daga makka zuwa madina 1442 wanda kuma ya dace da 31 ga watan 12 miladiya 2020 kuma wannan darasi da zamu yi shine darasi na 11 a cikin wannan littafi namu mai tarin albarka littafin risala na Abu Muhammad ibn Abi Zaid al-Qayrawani rahimahullahu ta'ala idan ba ku manta ba muna bayani akan abin da ya shafi gaɓoɓi na tauhidi yake cewa rahimahullahu ta'ala kallama musa bi kalamihi alladhi huwa sifatu zatihi la khalqun min khalqihi wa tajalla lil jabali fasara dakkan من جلاله وأن القرآن كلام الله ليس بمخلوق فيبيد ولا صفة لمخلوق فينفد wannan ma ya ishe mu malam yake cewa kallama Musa bi kalamihi alladhi huwa sifatu zatihi Allah subhanahu wataala ya yi zance da annabi Musa alaihi salam da zancensa wadda sifa ce ta zatinsa la khalqun min khalqihi zancen Allah ba halitta bace daga cikin halittunsa wata jalla lil jabali kuma Allah subhanahu wataala yayi tajalli ga dutse fasara dakkan sai ya zamo rugurguzajje min jalalihi saboda jalalar Allah wa annal qur'ana kalamullah daga cikin abin da ya wajen mu kudurce alqur'ani zancen Allah ne laysa bi makhluqin ba abun halitta bane ba fayabida ballantana ya zamo ainihin ya halaka wala sifatan li makhluq alqur'ani ba sifa bace ta abun halitta fayan fada ballantana ya zama ya kare to nan sai ke cewa kallama Musa bi kalamihi ya yi zance da annabi Musa da zancensa allabi huwa sifatu zatihi wanda zancen nan sifa ce ta zatin Allah nan ibn abi zaid rahmatullahi ta'ala alaihi kaman yana mai da martani ga bangarorin wanda suka sami matsala ta fuskan ainihin fahimtar addini na farko yana mai da martani ga mu'tazila mu'tazilawa suna kore cewa Allah subhanahu wata'ala yana magana a wajen mu'tazilawa alqur'ani ba zancen Allah bane ba su a wajen su Allah baya magana su kuma asha'ira suna cewa shi alqur'ani fassaran zancen Allah ne ma'ana ba zancen bane kai tsaye ma'ana wai ibaratun an kalabillah bayani ne dangane da zancen Allah akwai wani ba nasare kun san malaman luga suna hujja da waƙe-waƙen larabawa larabawan da ajamawa ba su gurɓata harshensu da tunaninsu ba to duk abin da aka samo larabawa wanda suke tsantsa kunari suna zance tsakaninsu to yadda ka san ka kafa hujja da ƙur'ani ko hadisi ta fuskar addini to haka ake kafa hujja da zancen larabawa ta fuskar dacewa harshen larabci akwai ɗaya daga cikin mawaka wanda za ka ce islamiyun ne sunansa akhbal mutumin da ya karanta al'adabul arabi ya san daga cikin mashahuran mawaka al-islamiyun akwai farazzak akwai jarir akwai shi akhbal wanda shi jarir da akhbal da faransa sai suka yi masa taron dangi a wajen zambo da zagi da ɓace saboda su larabawa suna ji da harshe sama da yadda muke zato to suka mai taron dangi su yi masa mai da martani su yi masa mai da martani to shi akbal ba nasare ne kirista ne ma daga cikin ainihin kiristocin larabawa na wannan lokaci daga cikin waƙe-waƙen sai ke cewa wa innal kalama la fil fuadi wa innama ju'ila lisanu ala al fuadi dalila wa innal kalama la fil fuadi wa innama ju'ila lisanu ala al fuadi dalila wai shi zance a cikin zuciya yake baya fitowa harshe kawai shine jagoran zuciya wajen fayyace abinda mai zuciya yake so ya faɗa yanzu a wajen su wannan abin da nake maganar nan da nake yi to ba hakikanin abinda yake tare da ni bane kawai wannan ta'abiri ne na harshe to wai wannan yana nuna cewa ashe shi alqur'ani da muke karantawa fassaran zancen Allah ne ba wai shi ne ƙiƙanin zancen Allah ba to wannan zance ne ɓatacce wanda yake mara tushe bare makama Allah subhanahu wata'ala yana zance kuma malamai suka ce zancen nan zaka ba shi sifa biyu a wajen Allah subhanahu wata'ala sifa fi'iliya da kuma sifa zatiya shi zance sifa ce zatiya a wajen Allah ta yadda Allah ya sifantu da shi tun fil azal babu lokacin da Allah bai sifantu da kalma ta alkalam ba babu wannan lokacin to in muka yi la'akari da wannan zamu ce sifa ce zatiya kuma kadimiya to sannan kuma Allah subhanahu wataala yana yin zance da annabawansa yana yin zance da mala'ikunsa a lokacin da ya so ya zance da shi ya zance da su to kaga idan mun yi la'akari da ɗaiɗaikun zancen Allah za mu ce sifa ce fi'iliya ma'ana sifa ce daga cikin ayyukan Allah subhanahu wa ta'ala domin idan muka ce Allah ya sifantu da zance ba wai ana nufin yadda za ka ce ɗan adam yana numfashi ba yankewa ba haka ake nufi ba ai ko kai yanzu a ce kana zance baka dakata me za a fassara ka da shi to saboda Allah subhanahu wataala ya sifantu da zance shi yasa Allah yake cewa walamma jaa Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu na taba kai to mana mu'tazila na faɗa daga cikin tarihin abin da yasa kuka ji ana maganan kira'o'i ana danganta su yanzu a ce kira'an nafi'u in ana maganan mutanen Madina za a ce kira'an Abu Amr idan ana maganan mutanen Basra za a ce kira'an Ibn Amir idan ana maganan mutanen Sham idan ana maganan mutanen Makka a ce kira'an Ibn Kathir Abdullah Ibn Kathir ba mai tafsiri ba in ana maganan mutanen Kufa a ce kira'an Asim da ainihin Hamza da Kisa'i da wayansu to kafin malamai su danganta kira'o'i zuwa ga ashabuha ‘yan shi'a da mu'tazila sun yi ƙoƙarin cuso ra'ayoyinsu a cikin ƙur'ani sun yi ƙoƙarin cuso ra'ayoyinsu a cikin ƙur'ani abu amur albasri mutum ne wanda yake sikatun sabtun ta kowane bangare abu amur malaman luga suna cewa nasu ne malaman kira'a suna cewa nasu ne na hadisi suna cewa nasu ne in ka zo a wajen hadisi sikatun sabtun in ka zo wajen luga sikatun sabtun hakan in ka zo wajen kira'a ko ina sai ka masa jinjina to sai mu'tazila suka zo suka tara masa kuɗi cewa don Allah ya amince ya koya wa ɗalibansa wa kallamallaha Musa ta kalima wa kallamallaha Musa ta kalima kaga shi Musa alaman li'irabi ba ta bayyana a kansa ja'a Musa ra'aitu Musa marartu bi Musa duk haka zaka faɗa duk da na farko marfu'i ne na biyu mansubi na uku majruri ba daidai yake da ja'a zaidun ra'aitu zaidan marartu bi zaidin ko ja'a muhammadun ra'aitu muhammadan marartu bi muhammadin kaga shi alamar irabi tana bayyana shi ko Musa da Isa misali ba ta bayyana manufarsu ba Allah ne yayi magana ba annabi Musa shi ya zance da Allah kaga in ka ce wa kallama Allah Musa ma'ana annabi Musa ya zance da Allah ba Allah ya zance da annabi Musa ba sai ce to ku kaddara na yadda na koyar da dalibai haka ya yado ya za ku yi da fadin Allah subhanahu wataala walamma jaa Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu wa kallamahu rabbuhu damiri muttasili ba zai taba zama fa'ili ba sai dai mafa'uli kallamahu hu damirun mabaniyun ala dhammi fi mahalli nasbin ala annahu fa'ulun bihi dole ne fa'ulun bihi ne wannan hudin ja'a Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu ubangijinsa ya zance da shi ashe kenan Allah subhanahu wataala yayi zance da Annabi Musa shi ce kallamallahu Musa ta kalima shi yasa Allah ce tilka rusulu faddalna ba'dhum ala ba'd waɗancan manzanni mun fifita sashi akan sashi sai ce minhum man kallama Allah malamai suka ce Annabi Musa alayhi salam ake nufi yace wa rafa'a ba'dhum darajat manzo alayhi salatu wasalam ake nufi sai ce wa atina Isa ibn Maryam al-bayyinati wa ayyadnahu bi ruhil qudus kaga sai aka ambaci ulul azmi min rusul guda uku anan kaga Allah ya naye magana da Annabi Musa ga ayoyi nan bargada karanta suratul shu'ara Allah yayi magana da annabi Musa karanta suratul qasas nudiya min shatil wadi al-aymani fil buqati al-barakati min ash-shajarati an ya Musa inni ana Allah rabbul alamin su ba saurin suka ce wai ai bushiya ce ta magana da annabi Musa bushiya za ta ce inni ana Allah rabbul alamin ta isa sai ba ta isa ba ko dan adam ya sai wannan gangancin bata da labishiya to saboda haka Allah subhanahu wataala ya zance da Annabi Musa kun malamai suka ce zancen Allah zance ne wanda yake da sauti da harufa ya inganta a hadisi in Allah ya yi nufin zai yi wa mala'ika Jibrilu wahayin Qur'ani to saboda security da tsaro da Allah ke ba Qur'ani sai girgiza ta kama sama sammai gaba ɗaya su dinga jijjiga kamar za su kifo duk mala'iku za su so mai gaba ke ɗaya banda mala'ika jibrilu to sai Allah ya sanar da shi wahayi ya faɗa masa abin da zai iso da shi wajen manzo alaihi salam to daga baya kuma duk sai mala'iku su dawo a cikin hayacinsu hatta idza fuziya an qulubihim qalu ma za qala rabbukum qalu al-haq wa huwa al-aliyyu al-kabir zasu dinga tambaye juna mai Allah ya fada sai a ce gaskiya ya fada wahayi ya fada malaka jibrilu Allah yake masa magana ya ji sauti kuma yazo ya isar kamar yadda aka fada masa saboda haka alqur'ani zancen Allah ne saura da me abinda malamai suka ce za mu yi tafsiri in muka tashi bayani yanzu in na ce alhamdulillahi rabbil alamin yanzu wannan zance na ne ko zancen Allah ne ku ba da amsa alhamdulillahi rabbil alamin zance na ne ko zancen Allah ne wannan murya murya ta ce abinda na faɗa kuma zancen Allah ne shikenan ba za ka ce zantar Allah ba ne ga baki ɗaya ba za ka ce kuma zance na ne ga baki ɗaya ba sai ka ce a sautu sautul ƙare wallabi ƙuri a huwa kalamullah abinda aka karanta shi ne zancen Allah yanzu in wani ya ɗauko maka ƙur'ani ya aje maka ya ce yanzu wannan zancen Allah ne sai ka ce yaya sai ka ce al'auraku wal midadu makhluk takaddun da tawadan abun halitta ne wal maktubu kalamullah amma shi abinda aka rubuta shi ne zancen Allah amma tawada da takaddu wannan makhlukai ne zancen Allah ba makhluki bane kuga ai shi yasa ya halatta ka rantse da alqur'ani kaga idan nace na rantse da qur'ani ba da takaddun ake magana ko tawadan ba shi abinda aka rubuta abinda yasa ake hikima na faɗa a wasu lokuta idan mutum ya taurin kai ki faɗan gaskiya a lokacin da taurin kai bai yawa ba ko? to sai a samu ƙur'ani rubutun hannu irin timeban nan an yi masa gafaka da faifai kato kuma an yi masa wannan gafaka ta abun gashi irin buzurwan nan to sai a ce a zo ranar juma'a bayan la'asar daidai mimbarin liman a ce a zo a ajiye shi nan a samun mutane su zagaye mutum an yi an yi faɗi gaskiya ki faɗa to sai a ce je alwala a ce to ka zo ka dafa kaga ai hatsarin ba ƙarfi ba ne ya ga ƙur'anin nan timeme kuma ran juma'a kuma jikin mimbari da ya zo ya daga hannu a ce la in baya da gaskiya sai da zuciyarsa ta yi dan sai faza sai ce to gaskiya ga yadda aka a nan ba ana nufi da wannan qur'ani ce bai fi sauran qur'ani ba a'a shi dan adam abu an kamba ma shi haka zai ga kai akwai matsala in aka taba yanzu ne in ka bashi wannan rubutun madina in goma ne ba sai ya rantsa da su amma ka je ka samu irin wancan tsimeman nan sai wannan rubutun gangaren malam wani ne shekarar sa ɗari da rubutawa ha ai ba zai ke ya taɓa shi ba ta wannan dabara ce ta yi faɗi gaskiya ba wai don shi wannan ƙur'anin ya fi sauran ƙur'ani ba saboda ka ba takaddun ake rantsuwa da su ba ba rubutun ba abin da aka rubuta da shi ake rantsuwa amin amin saboda haka shi zance sifa ce ta Allah sai malamai suka ce lokacin da Allah yake mai da martani ga mutanen annabi Musa wanda suka bauta wa ɗan maraƙi sai kita alam yarau annahu la yukallimuhum wa la yahdihim sabila ittakhadhu wa kanu zalimin ba sa gani ta shi ba zai iya musu magana ba ashe rashin magana kashi ne yanzu a ce ga mutane biyu wannan yana iya magana wannan ba zai iya magana ba lalawa ya samu tawaya wanda ba zai iya magana ba to ashe a sifanta Allah da cewa baya magana ma an tawaye Allah subhanahu wataala to saboda ka shi yasa yake cewa kallama Musa bi kalamihi yayi magana da annabi Musa da zancansa allazi huwa sifatu zatihi wanda sifa ce ta zatin Allah subhanahu wataala la khalqun min khalqihi qur'ani ba halitta bace daga cikin ainihin halittun Allah shi yasa Allah ke cewa wa in ahadun من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ميكن في القرآن ثم أبلغه مأمنا سنك إصد شيء مأمن تسا كاغذا تن الله أكي نفي أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله القرآن يكي نفي ثم يحرفونه duk da wasu suna cewa kalaman la a iya cewa a taura to ita ma zancen Allah ce in ma mu je a taura ake nufi to a taura ma zancen Allah ce sai ya ce wata jalla lil jabali Allah subhanahu wata'ala ya yi tajalli ga dutse fasara dakkan min jalalihi Allah ke ta walamma jaa Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu qala rabbi arini anzur ilayk anab Musa ya ji magana ta kai magana zan ce ya kai zan ce ya ji dadi daga yanzu me ya rage ya mushahada yace arini anzur ilayk Allah ka nuna man lagan kaman Allah sai ya ce lan tarani ai ba za ka taba gani na a rayuwar duniya ba walakin unzuri lal jabali sai dai ka duba zuwa ga dutsa ga dutse fa in istaqarra makanahu fa sawfa tarani in yi tabbata inda yake to za ka ganni falamma tajalla rabbuhu lil jabali wasu malaman tafsiri suka ce haske ne wanda bai wuce kofa allura ba bai wuce kofa allura ba amma da ya tadalli ga wannan dutse ja'alahu dakkan ya mayar da shi niƙaƙƙe gari wa kharra Musa sa'iqa anna Musa ya fadi a sume falamma afaka qala subhanaka tubtu ilayka wa ana awwalul mu'minin ba musulmi ne bane mu'mini ne musulmi ne sai ka je karshen an'am saboda haka yace ni ne farkon masu imani Allah ba za ka a rayuwar duniya ba ashe duk wanda wanda yace maka yana ganin Allah a yanzu ce masa ƙarya yake in dai annabi Musa alaihi salam ya nemi ya ga Allah bai ga Allah a duniya ba sai ba kuma zai zo ya ta ƙarya yana ta wankin bayan Allah wato akwai matsala wallahi in dai an fahimci mutane sun jalice addini wallahi kun shiga uku Allah kiyaye amin amin amin amin yace wa annal qur'ana kalamullah ya sake daddada mana alqur'ani lalle zancan Allah ne laysa bi makhluqin ba abun halitta bane ba mun faɗa shi yasa ya halatta kai rantsuwa da shi kun ga zance sifar mai shi ne to zance yana daga cikin sifofin Allah al-kalam ai tun a cikin littafin abin littafin ya sunansa qawaidi daga cikin sifofi 25 mun karanta al-kalam kuma sannan mu mutakalliman Allah subhanahu wataala mai zance ne duk da su asha'ira kamar yadda na faɗa suna cewa ai zance wato ainihin ba shi ne yake fitowa ba wannan kalama da fil fuadi qur'ani fasaran zancen Allah ne wanda wannan mun faɗa ba daidai bane yace laysa bi makhluqin faydid ba abun halitta ba ne ba ballata na ainihin a ce ya halaka ma'ana duk abin da yake sifa ce ta Allah subhanahu wataala ta wannan abun ba zai kare ba ba za a ce wa yadda zatin Allah yake azali abadi sarmadi to haka dukkan sifofin Allah mun ce duk abin da aka ce azali shine abin da ba shi da farko in ka ce abadi abinda ba shi da ƙarshe in ka ce asarmadi abinda ba shi da farko ba shi da ƙarshe to wannan sifofi ne na Allah subhanahu wataala duk wata sifar sa haka take amin amin wala sifatan li makhluqin kuma shi alqur'ani ba sifan abun halitta bane ba fayan fada ballantana a ce ainihin ya kare ma'ana abinda ma da yake nuna mana duk da hadisi ya nuna cewa idan ƙarshen duniya ya zo za a nemi ƙur'ani a rasa a cikin masahib duk da malamai suna magana akan wannan ya inganta ko bai inganta ba abinda hadisi ya fi nunawa Allah baya ɗauke ilimi intiza'an min sudurul ulama ba a fincike ilimi daga cikin kirazan malamai sai da Allah dauke ilimi da dauke malamai su dinga mutuwa sauran mutane su zama jahilai daga nan su dinga ba da fatawa a bisa jahilci su halaka su halakar amma tabbas akwai asar kuma ba zai ka zama hasan ba wanda ya nuna daga cikin duniya in ta kare za a nemi abin na rubutun musa gabaki ɗaya a rasa a lokacin da ka'aba ma gabaki ɗaya an share ta babu ita a ban kasa ya zo a hadisi akwai wani kangararre wanda zai zo daga ƙasar yaman ko habasha daga habasha zai zo ya rushe ka'aba dutse-dutse idan ya rushe ta kusan tun daga ka'aba ko tun daga makka har kusan garinsa rundunarsa ba ta ƙare ba saboda ka idan ya rushe ta yi mata ɗaya ya ɗauki dutse ya miƙa mana bayansa na bayan miƙa mana bayansa har sai ba ko ɗan burgudan abin nan ɗin dutsen bai kai na ƙarshen rundunar ba saboda ainihin yawansu malamai suka ce wannan sai duniya ta kare kakam sai tatattun ashararu ɗan iska wanda ba sa bautar Allah hadisi yace alkiyama ba za ta tsaya ba sai akan ashararun nas wanda suke duk wani mai alheri Allah share shi babu shi a ban kasa to dama ka abin me yasa aka bata dan ayi lawafi abota ma Allah to babu masu sannan me yasa aka ba Qur'an da aka karanta an daina kaga shikenan ba su da wata ma'ana da za a bar su to wannan kaga alamomi ne wanda yake nufin tashin alkiyama to nan da yake ta saboda haka ba sifa bace ta makhluki ballantana da mai kare kun ga daga cikin mu'jizozin manzo alaihi salam mu'jizar sabaqiya ila qiyam sa'a shine alqur'ani duk sauran mu'jizozi na manzo alaihi salam da aka faɗa kaman yawaita abinci kaman wato ainihin yadda dutse suke masa magana mu'ujizozi ba za ka yi lissafa ba an lissafa sama da dubu hudu to amma duk wannan sun kammala da wafatin manzo alaihi salam yanzu ba za ka taba nuna wani abinci wanda za ka ce wanda cikin abincin da manzon Allah ya taba ya karewa bane ko akwai shi babu ko ruwa ko wani abu duk babu amma qur'ani yana nan ila qiyamis sa'a to wannan shine ainihin abin da ake nufi zamu takaita anan abin da muka daidai muna fata Allah subhanahu wataala ya bamu lada abin da mu kuskure muna fata Allah gafarta mana kuskuren ya gane da mu daidai da Allah samu dace wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh to to yanzu Allah wasu sun rubuta tambayoyi sai hakuri da tambayoyin yau ban yi zaton za mu karatu ba an san na yi tafiya sai ba la'asar na dawo da la'asar na dawo ko ce dai da la'asar don ana cikin sallolin la'asar na zo so ban yi ma zaton gaskiya za mu karatun ba to yanzu wannan tambayoyin a yi haƙuri sai rana ya ce wa insha Allah sai za mu amsa. Eh, salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.